جدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan ungogawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna goma sha uku da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda, hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne sha uku a ilau da watan Mars, shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul mumtahina ko suratul mumtahana duka mun ji bayanin wannan mun zo kare ci saura aya biyu mu kare lokaci ya kare yau za mu dora mu dasa daga kan wannan muna roƙon Allah ta'ala da mu da wanda suke saurare da wanda za su ji Allah ya biya bukatunmu na alkhairi gaba daya mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفرن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Allahu akbar. Wato a daren jiya mun ji bayani irin na alwala wal bara'a. Da su wane ne za ka yi wala lillahi wal rasulihi wal mu'minin. Da waye kuma za ka yi bara'a shine alkufur wal kafara da munafikai da mulhidai. Duka gaba ɗaya mun yi bayani. Kuma mun ji bayanin hukumce-hukumcen nisa mata lokacin da wanda suka kafirta suka koma ga eh, garin kafirci ga hukuncinsu yadda ya kamata a yi har ma Allah ya ce in Allah in aka gama ku yaki da kafiran kuka ci galaba a kansu to wannan wanda matansu suka tsere ku ba su wani abu don su je su yi wani aure saboda kasu zauna da gwabranci hakanan matan da suka zo daga wajen kahurai suka musulunta mun ga bayanin cewa in suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kas su maida su maimakon da a sulhun da aka bada duk matar da ta zo a maida ta to sai Allah ya ce kal a maida ta amma a jarraba ta in aka gano cewa mumina ce to kadda a kuskura a maida ta dan su su kahurai ba su dace ba a ce suna arman musulma Kwarai.
ita ma musulma ba ta dace ba a ce mijinta kahuri ne Mm.
wannan matsala har yanzu tana nan duk mata duk namijin da bai sallah kahuri ne saboda alƙawali ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawalin da ke tsakaninmu da kahurai ita ce sallah munafiki bai sallah kwata kwata bai sallah yana inkarinta ya kahurta matar shi ba matar shi bace a musulunci bai kamata ta zamna tare da shi duk namijin da bai sallah haramun ne mace ta zamna tare da shi saboda wanda bai sallah kahuri ne Mm.
to mun ga hukumce-hukumcen wannan najiya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabi Mm.
ya kai wannan annabi idan ja'aka almu'minat yanzu kuma idan mu'minai mata suka zo maka to yanzu sun musulunta an zo an bude garin makka mata sun zo za su yi mubaya'a ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in suka zo maka yubayi'unaka ala Allah yushrikna billah za su yi mubaya'a da kai akan ba za su yi shirka ga Allah ba subhanahu wataala shay'an akan komi wala yasriqna ba za su yi sata ba wala yazinina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe iyansu ba wala ya'tiyanna bi buhtanin bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna ba za su zo da yankan ƙarya ba su kage shi gaba ga hannayensu wa arjulihinna da kawahuwansu su zo su kulla abinda ba haka nan ba su kai dan wani gidan wani duka ba za su yi ba wala ya asina ka fi ma'arufin da ɗaya ba za su saba maka ba akan sun sani to kun ji sharuɗan ko sai Allah ya ce fa bayi hunna wastaghfir lahunna Allah idan suka zo akan wannan sharuɗan to kai mu baya a tare da su sun karɓi musulunci sun yarda amma ga sharuɗan da aka zana wanda za a yi alkawari tare da su wasu ta gafir lahun Allah ka nema musu gafara gurin Ubangiji inna Allah gafurun rahim don shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne to akan wannan hadisin Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam take ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa musafaha da mace ba a gurin mubaya'a kusan in suka zo mata in za su yi mubaya'a da rasulullah sai ya karanto musu wannan aye duka wannan sharuɗan shine sun yarda mun yarda to shikenan sai su yi mubaya'a na yarda na shiga musulunci a wata mata take cewa ya rasulullah maza maza kuna gaisa a yi mubaya'a muku baka baka gaisa ba annabi ya ce ni ban na gaisawa da mata Allahu Akbar.
mun yi bayanin cewa a ɗauki mutaraka wata masaba a ɗauki wani gundume marto kamar irin wanne irin na makera ko kuma wanne ne wanda ake kishin ko wani ƙarhe Mm.
a rabka maka shi a kai ka ji shi ragwai Mm.
annabi ya ce khairul laka an tamassa imra'atun la tahillu laka Kyau.
shi ya hiye maka alheri da zaka shahi jikin macen da bata halitta a gare ka ba to ka gani mas'alal ba karama bace ba ina wanda suke ganin cewa wayewa ce a gaisa da mata to wannan haramun ne amma Allah subhanahu wataala da ikon shi ya sa hatta da wasu mahu- mahukumunta zaka ga in mata ne sai su daga musu hannu haka shikenan bisu gaisa da su amma wasu kuma wanda basu gane ba sai kaga suna gaisa da su wannan musiba ce a ganar da wanda basu gane ba ba a gaisawa da mace haramun ne to wannan aye idan mata suka zo maza in suka zo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto musu ita akan me za mu yi mubaya'a akan wannan sharuɗan gaba ɗaya wanda za mu komo kansu mu yi bayani mata ma idan suka zo gurin rasulullah sai ya musu mubaya'a ya karanto musu wannan sharuɗan gaba ɗaya to hindu mata abu sufyan hindu mata abu sufyan bancin an ci garin makka kowa iya zawa iya musulunta ita ma kun san ita ce shugaban mata ta zo da mata da dama gurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun zo su yi mubaya'a sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanto musu wannan aye hindu sarauniya ce kun san matar shugaba komi annabi ya faɗi tana da abin da zata faɗi sai da ta faɗi magana mu komo daga nan gurin annabi ya ce Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin idza ja'aka almu'minatu idan mata mumune suka zo maka yubayi inaka ala Allah yushrikuna billah suna maka mubaya'a Allah yushrikuna billah ba za su yi tsahi ba ga Allah subhanahu wata'ala ko daya shirka kada su kuskura su yi shirka kada su kuskura kada su kuskura abinda ake ma Allah su ma wani mahaluki kada su kuskura abinda sai Allahu za a tambaya su tambayi wani mahaluki shine shirka duk abinda sai Allah yake bada shi sai ka tambayi wani abokinka na halitta in wane ne shi wa abokinka ne na halitta da sauran mutane da aljannu da dabbobi da kwari da iska da ruwa da komi ne ne inda yana amsa sunan shai'un abu to abokinka ne na halitta alhaliku shine Allah Mm.
ku kuma mahalukin ne mahaluk ne abin halitta ne duka da kai da aljani duka halittar ku ake abokinka ne na halitta da kai da mutum kowane ne shi mutumin halitta ne kai halitta ne Allah ne halicce ku to duk abin da sai mahalicci za a ma in ka kuskura ka ma wani abokinka na halitta to ka zama mushriki ka yi shirka ka ji ka'ida yadda take ba a ma wani abu ba a roƙon wani abu ba a dogaro da wani abu sai zuwa mahalicci sai ka dogara dogaro na aƙida akan wani abokinka na halitta ko ma aljanin ne ko ma menene shikenan ka zama mushriki ka gama shirka kana shirka aljani da ubangiji shirka mugun abu ce saboda haka kai ta roƙon Allah kullum kadda ka kuskura ka zamanto kana shirka domin shirkan nan da kuke ji ana faɗi sai ka je makaranta darasi ne na muhi- musamman sai ka yi karatu ka fayyace wasu da yawa daga cikin mutane suna tafka shirka su musamman shirka ce suke shirka ce shirka mugu abu ce gaskiya ne.
Allah baya so ka gama shi da wani wanda sai shi yake yi sai shi yake ba da aka ba wani wannan sifai to ka zama ka fara shirka kenan kuma babu zunubin da Allah ya rantsuwa ya ce idan ka kuskura ka mutu kana yi wuta zaka sai shirka kuma ya ce duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce bai mai gafara إنه Hai.
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة na'am ومأويه النار kun gani وما للظالمين من أنصار Allah ya ce al'amarin yadda yake duk wanda ya mutu yana shirka ga Allah to Allah ya haramta mishi shiga aljanna ya haramta mishi shiga aljanna to ina zaka sa ranka kuma ma'awahu nar wuta ma- makomashi wuta ce wanda aka ce an haramta mai shiga aljanna kuma wuta zai kai a duba wannan inna allaha la yaghfiru an إن yushraka الله لا يغفر wannan أن ayat ta ma- يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء na'am ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya yin gafara ga duk wanda ya shirka da shi shi Allah ya faɗewa ka kuskura ka mutu kana shirka Allah ya ce bai maka gafara amma in baka shirka ka mutu kana daga cikin bayi na mai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gana masa sai ya gafarta maka annabi ya ce a cikin hadithul qudsi wanda Allah ya ce ya bin adam law balagat dhunubaka anana sama da zunubinka kai kadai zai cika duniyar nan ya kai sararin sama sun mallake ta ni la tushrik bi shay'a kuma ka same ni ka mutu akan wannan zunubin amma baka shirka da ni ka tsare baka shirka ka cika qurabul ardi wa bi khataya yace la ataituka bi qurabiha maghfiratun da na zo ma da cikin ƙasar na gafara in na ga dama amma ban da shirka to farkon abin da ake mubaya'a da mutum kenan babu shirka la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah wannan kalmar su larabawa tun a zamanin jahiliya da suka fahimce ta sai suka ki hudinta hal aka yi ta yaƙi tare da su yanzu kuma musulmi sun fahimce ta sai su haɗe ta kuma su dinga karya ta daga ƙasa kai kana cewa la ilaha illallah kana ce kana wani kulambotonka da tsahe-tsahenka ke kina cewa la ilaha illallah kin zo kin darma wani kirinki da tohi a zo kusan wannan kirin da ake ma yara a zo a kawo wani dogon wani ice ice ko jijiya ce a yi wani gunguni a toha a kulle a ci gaba a toha a kulle wai sai a tsarma ma yara shirka ce ومن شر النفاثات في العقد Allah ya ce "Ke- ke ke da ke neman tsari da mata masu turhi a cikin kulli suna kukullewa a ba a kulle shirka ce ku cire ma yaranku daga cikin wannan abu ku cire musu wannan abun shirka ce kuka sa yaranku su ba su da zunubi kuma in suka girma suka yi akan wannan Allah kun dauki alhakin alhakin su ɗaya kenan wala yasriqna ba za su yi sata ba sata haramun ce kabira ce daga kabayar والسارق Okay.
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله Na'am.
والله عزيز حكيم Allah subhanahu wata'ala ya ce barauniya ba- wasariqu barawo da kyau wasariqatu da barauniya faqata'u aydiyahuma in dai ya kai abin da ya, ya cancanta a yanke hannun kuma sun same shi ba a cikin hirzi ba suka yi sata mai sunan sata a hukumci aka yi bayani da kyau domin ba duka sata bace ake yanke hannu na farko sharaɗin sai shi mai abin ya ɓoye abin shi bai zo ba kuma yake faɗi bai zo ba yake faɗi yanzu misali alaramma ya bani ajiyar miliyan goma yawa yawa yawa
sai na zo nake ce ma jama'a kai wallahi alaramma ya bani miliyan goma ajiya ba san bayan da zan yi ko ina na shi ina faɗi kenan kowa ya ji sai ɓarawo ya zo ya sace to wannan sata ba a cikin hirji bane kuma sai na rama mai kuɗin shi na fallasa ta kenan ɗaya kenan sannan kuma shi wanda zai satan akwai wasu kuɗi wanda sai sun kai adadin wannan sai ya kai adadin wannan tukwana za a iya yanke mai hannu in bai kai ba wannan adadin hallo ba a yanke mai hannu ba kawai abu ɗan kaɗan ne ba ka ɗan kauda ya ce ina wannan ɗan tuwo-tuwon wannan ya ce kai na kausai eh bajuku ne da mutanenka to da tuwo irin wannan na naɗe laya ya kawo layan shi wani
muje ya ka a naɗe mishi da ya zo sai ga ɗan tuwon wannan da suke naɗe laya shi ko iya jin yunwa sai ya ɗauke tuwon ya cinye ba duku ya ida ya ida ina wannan abu ya ce mi ne ce wani ɗan kwalkwalo ta na cikin wani kai na kausai ya cinye tuwon ya ce tuwon shi laya ka da iyanka to akwai adadin da sai ya kai sai ya kai ake yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wala yasriqna ba zan su yi sata ba akan mubaya'a sai hindu ta ce ya rasulallah ni mijina ƙwabro gare danko ne ya sha lukudi bai ya ba mu abincin da za mu ci da ni da yara da ni da ya- yarona da iyalina in bayyana na iya ɗauka don mu ci abinci kilan mangaza a hannuna na iya ɗauka ko ku shi ma sata ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata khudhi ma yakfiki anti wa waladiki wala tasrafi au kama kala sallallahu alaihi wasallam dauki daidai abincin da zan ku ci da ke da yaranki amma kakki almubazziranci wannan ba sata bace kaga a nan gurin mata sun samu idan mijinsu danko ne su dauki abincin da za su ci a cikin mangazar tashi ba sata bace ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su latisin yin haka nan kuma ma me yasa zaka da kana da abu kuma ka like ma iya matarka da diyanka ai wannan musiba ba ce dace wannan bai kamata ba ka ba su abincin kuma kana da babarka da ba wallahi sai take mamaki ta ce to wannan ma sata ce annabi ce a'a ki ɗauka ki ɗauka kawai wala ya sirrikina ba za su yi sata ba na biyu kenan ko na farko wala ya shirkina billahi shay'a wala ya sirrikina wala ya zinina ba za su yi zina ba hindu ta yi mamaki sai ta ta awa ta zinir hurra shin yanzu iya iya ba baiwa ba tana zina wasu a galgajiyance a jahiliyarsu ai babu mai yin zina sai baiwa ku duba fa a a- a al'adarsu babu wadda take zina sai baiwa baiwa ce aka sani da zina amma iya da aka ayye ki kina da ɗiyaucin ki aka je aka yi miki aure kuma a same ki a zina wannan hu a jahiliya ne a jahiliya ne wata kwana to ina wa mu yanzu a yau Allah shirye mu sai a ce yace wala yatina wala yaqtulna auladahun kuma ba za su kashe diyansu ba sai hinda hallauta ce ita ke bayani wala yaqtulna auladahun ba za su kashe diyansu sai ta a'a mu dai bamu kashe su ba sai da muka rene su suka girma suka girma mun rene su kuka ku kuka kashe su a gurin yaki ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku kuka kashe su a badar saboda ai a can ai kash- an kashe mata dan tako ta ce mu mun rene su mun tattale su mu kashe su ba kuma ku kuka kashe su a gurin yaki annabi yayi mulmushi a- a- Umar ya- yayi dariya eh ku kuka kashe su a gurin yaki ta ba da amsa a nan ma sannan kuma wannan ya shiga kashe ɗa ga duk macen da za ta kashe ɗanta in ta aihu ko kuma ta zub da ciki bayan ya riga ya zama ɗa wannan duka babbar kabira ce wadda take ita ce ta tana cikin hukuncin wanda suka kashe ɗa domin ɗan wannan wai kar ta ji kumya a duniya a ce mata ɗan shege ne wannan ɗan ai ba shi bane shegen ita ce mine kuma in ta tuba ta koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya gafarta mata ta kyautata musuluncinta ya kusa ya girma ya zama wani babba a addini ya zama ya taimaka ma addinin Allah subhanahu wataala shi bai yi da laifin komi saboda haka al'umma a bar jiwon shi da wasu kalmomi waɗanda suke ba su da kyau mutum ne kamar kowane mutum saboda haka bai da laifin komi sannan kuma wala ya atina bi buhutanin ba za su zo ba da wani yanken ƙarya ko su ɗauko ciki na wani a kai wani a ɓoye sun je sun yi fasikancin su ko a yi arme da ciki a ɓaɓɓoye a ce a yi arman to duk macen da ta yi arme da ciki namijin ya sani a a a firaku ne raba su za a yi hal abada ko da ita ɗaya ce mace babu arme a tsakaninsu tunda ka san sarai da cikin ka arme ta amma in baka san ba da cikin he ka sake ta su je su yi ta je ta aihe ta yi idda komi da komi in kana son ta daga baya an iya tsarma muku a rabe amma in kai namijin ka san da cikin kuka kuka yi aure to an farraka ku shikenan ba kai ba ita kun ji yadda take kuma baina aidihin wa arjulihin da gaba da gare su da bayan su duka ba za su zo ba da yankin ƙarya wala ya asiye na kafi ma'arufin da ɗaya ba za su saba maka ba akan sun sani ba za su yi sako ba a kan sun sani to idan suka zo suka yi wannan mubaya'a suka yarda da wannan abubuwan sharuɗa Allah ya ce fa bayi hunna to ka amshi mubaya'arsu kuma wasu daga firlahunna Allah ka nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah gafurur rahim dan shi Allah mai gafara ne mai jinkai na'am sai Allah ya ce ne يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا قوة da kuka yi imani kada ku jibinci al'amarin mutanen da Allah ya yi fushi da su kada ya isu min al'akhirati hakikan sun ɗebe kwamna kamna daga lahira suna ganin cewa ba a tashi sun yarda cewa sun ɗebe kamna babu zancen wani tashi da za a yi kama ya isar kufar min ashabul kubur kamar yadda kafirai suka ɗebe kamna daga ashabul kubur sun san ba za su taso ba su ma haka suka ɗebe kamna suke ganin an tai lahira babu zancen a taso ko a yi wani lissani haka ne wasu kwakwallo su haka ce a yanzu ma a yanzu ma akwai wanda suke ganin wai ho babu tashin kiyama babu tashin kiyama mun sha bayanin wannan wasu suna ganin duniyar continuity ce ci gaba ce in ka, ka, ka girma ka mutu kana mutum a wannan gidan sai a aiho ka a wancan gidan ka zama ɗan jariri har ka girma ka mutu sai a aiho ka a wancan garin sai a aiho ka haka ce kawai rayuwar kawai babu wani tashi kiyama so a aƙidarsa haka ce shine ake ce ma canjin gida kuma da kwai canjin sunfi in aka ai- aka halicce ka a mutum har ka mutu sai a canza halittarka sai a iya aiho ka a wata wata, wata tsuntsu ko wata saniya gama aƙida 'yan indiya ai abin da ya sa basu cin naman shanu masu bauta ma shanu wannan ai ta suka yi 'yan uwansu ne wanda suka mutu ake taro su a shanu 'yan uwansu ne wanda suka mutu ake taro su a shanu masu aƙida wannan wa kai saniya hau tana cin gara ƙasa ta anan ko kantin ka ta shiga kai musamman ɗan kacare saniya ta zo wucewa masu aƙida wannan sai ta ci abin da take so baka kore ta Allah ce ku.
sai ka dinga sha'awa ta ma kana lallabar ta eh kai wannan rayuwar dabbobi ce- dabbobi ce su aƙida suke nan wasu kuma suke ganin a'a a nan duniya ne za a mutu kuma a nan duniya ne za a sake zamna kamar 'yan taimon da jehova 'yan kristoci wanda suke taimon da jehova to duka wannan aƙidodin akwai su akwai wanda suke ganin canjin gida ne akwai wanda suke ganin kawai babu wani abu babu wani abu da za a yi amma wai sun ɗebe kamna babu zancen a dawo lahira kamar yadda suka tabbatar da cewa na cikin kabari baya hutawa Bal kazzabu bis sa'a na'am wa'adna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira.
ka gani Allah ya ce bar dai al'amarin sun karyata tashin kiyama shi kuma Allah ya yi tattalin gudan sa'ira ga duk wanda ya karyata tashin kiyama a nan muka zo ƙarshen wannan sura muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abubuwan da muka yi kuma ya gafarta mana a cikin kuskuren da muka yi kenan za mu shiga cikin sabuwar sura wadda ake ce ma suratul saf na'am mi Allah ya ce mu je سورة صف مدنية وآية أربع عشرة آية
madaniyatun ce haka ne بسم الله الرحمن الرحيم na'am سبح لله ما في السماوات وما في الأرض na'am وهو العزيز الحكيم na'am يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Mhm.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون inna Allah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma wannan sura sunanta suratul saffi ita ce sabbaha ba waccan ba wadda muka yi sabbaha kwankwarama ai mun yi bayanin ta ko aka ce to Allah dai bai sa mata ba kwankwarama shi dai sabbaha ce wadda ta fi wannan tsawo wannan ayoyin ta goma sha hudu ce waccan ku ayoyin ta ashirin da nawa ashirin da hudu ko da nawa kenan ta fi wannan tsawo wannan kenan wannan sura madaniya ce ayoyin ta goma sha hudu surori madaniya mun bayani da yawa cewa abinda suke karantar da mu hukumce-hukumce na addini. Allah ya fara da cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Duk abin da ke cikin sammai da cikin ƙasai suna tasbihi ga Allah. Kun ji tasbihi ko? Suna tsarkake sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizul hakim. Kuma Allah shine al-azizu mabuwaye al-hakim mai hikima. kai tsaye sai aka fara ba da hukunci a cikin addini. Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, lima ta na ma la tafa'alun. Me yasa kuke faɗa abin da ba ku cika shi? Me yasa kuke faɗin maganar da ba ku cika ta? Me yasa za ka yi alƙawali ka ka- ka kasa cika shi? Ka gani, ashe yin alƙawali da ƙin cika shi to mugu abu ne malamai sun kasu akan abubuwa da yawa ana idan kama mutum alkawali kuma ka zo ka ƙi cika shi to yaya yake na farko kabira ce babban zunubi ne abu na biyu in alkawalin da ka mushi ka jewa shi cikin mushkila to fa ya samu ya kai ƙara gurin gwa- hukuma ta ta musulunci an samu dole a ɗauko daga cikin dukiyar kan abin na dukiya ne a bashi. Alarama yana zamne zaman kanshi, da kyau ka zo ka ce alarama ba na umara zan kai ka.
kawai sai ka kai
Sai alarama ya zo duk ya sassai da wasu kayan shi ya rike kayan guduri, sai kuma baka kai shi ba. Kaka kenan, kaga ka sa shi cikin mushkila. Ko kuma alarama sai da motar nan naka in cika ma ka sai mota, sai je sai da motan shi, kuma baka cika mushi ba. kuma yau da gobe kuɗi a ajiye a shiga a zaro jika a zaro jika biyu da hakurin su yana mishi kaga ka sa shi cikin mushkila na'am hakurin su zan mishi alƙunutu zaka mushi kaga ka sa shi cikin mushkila akan wannan hukuncin dole s- kana da yanci alaran ma iya da yanci ya je ya kai shari'a ya ce gashi abin da ya muna alƙawari kuma ya ki cika mini fanni guda kenan fanni na biyu shi dai alkawarin da kai so ake ka cika shi sai kuma ka kasa cika shi kuma baka sa ba mutumin cikin mushkila a nan malamai suka ce wannan babu koli kai ka kasa saboda illa wadda take ma'arufa shi laihin shi ne shi ya je azarbabi ka zo ka ce bana in Allah yarda ina tsammanin wasu kuɗi za su zo zan sai maka bahu biyu Allah rama sai ya ƙi yin noma a za a sai mai bahu biyu sai ya ƙi yin noma to kaga kai sai kuɗin kuma ba su zo ba kai wannan kenan ba laihinka ba ne Allah rama shi ya yi tamanin warabbuka wanda ya hana mene Malam ne.
ya hana malan noma Kai.
to wannan bai da laihi shi kenan sai ya je Allah ya ci da shi a wani guri wannan baka sashi muskila ta kai in ka dora ma sharadi to wannan malamai suka ce irin wannan alƙawalin kuma bai da komi bai ya zamantawa daga cikin kabira ko wanda zai iya kai ka zuwa ga ga ga ga, ga, ga koti tare da kai da wanda kama alƙawalin amma wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana ayatul munafiqu salasa alamomin munafiki alama ce guda uku idza wa'ada akhlafa in yayi alkawali sai ya saba kaga ɗaya ko babban zunubi ne wa idza hadatha kadaba in yayi zance kullun shi zancen shi ƙarya ne sai ya runtuma maka ita wa idza utimina khana idan kuma yayi aka amince mishi sai ya ha'inci wanda ya amince mishi dukkan wannan manya-manyan zunubi ne amma kamar yadda muka gani a jiya ko shekarar jiya ne bayani akan nifaq munahuci iri biyu ne akwai munafiki munafici wanda yake itikadi wanda ya- kuma akwai munafici wanda yake amali to wannan amali ne wanda bai ya kafirta mutum ba kahuri bane amma yayi babban zunubi kabira ce wadda take ita ce su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana akan wannan guri lima taquluna ma la tafa'alun me yasa kuke fadin abinda ba ku aikatawa mutum so yake shi ya ta fadin abu ya ta zuga kanshi ni kaza ne na yi kaza na yi shi ku bayyayi Allah baya son wannan da zaka zo kai ta fadin kai kaza ne ko kai kaza ko ni ne nayi kaza ni ne mu ne muka sa akai kaza to kaiwa kai ko ba haka nan bane ba alƙawari da kake yi kawai ko ko din abin da kake yi ne kawai wanda ba haka nan ba sai mi Allah ya ce gaba
إن الله كبر يحب- مقتا.
كبر نعم.
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ku sani abin da ya rattaba akan wannan maganar da kuke ta alkawari ku saba kabura makatan zunubinta ya yi girma babba ne Allah zai kama ku tur da wannan abu a gurin Allah an ta kulu ma la tafa'alun da za ku dinga faɗin maganar da baku aikata ta ku nisanci faɗin abin da ba za ka iya ba ka dangana da abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka bar sauran na Allah ne ka dinga gaya mai shi Allah iya kusa da kai kuma yana jinka kuma ya yi kowa tausayinka wane ne a duniya wanda ya yi tausayinka a duk duniya wanda har kullun har kullun shi so yake ka kayya shi ka yi shi shi ne babanka duk wani mai nuna maka cewa iya tausayinka ko yana kaza yana kaza bai kai bai a babanka kullum uba so yake ɗan shi ya huce shi saboda tausayin shi da yake amma kuma Allah ya yi tausayinka da babanka ka gani Allah ya yi tausayinka da mammanka Allah ya yi tausayinka da duk wani muƙarrabinka saboda haka ga ya mushi iya jinka kuma bai zai dosiyanka ba ta taɓa ɓacewa ba a gurin Allah ya sani kuma yana kallonka kuma yana jinka saboda haka ka dage ka yi ta ƙwazo ka yi ta mushi ilha menene ilha ƙwawa ƙwazaba ake cewa ko naci haka ake roƙon Allah naci kai ta yi kai ta yi kakka ƙosa kai ta naci akan abin sai ya baka kuma yana jinka kana kuka kukan da wani ɗan adam bai isa ka mai wannan kukan ba bai isa ba babu wanda ya isa ka mai wannan kukan hawayenka ya zubo don tsoron Allah buka'ul musalli mugutafir kukan al- kukan mutum wanda yake tsoron Allah abun wa gafara ne ka zub da hawaye ba don kowa ba don Allah kawai shi ya sani kuma don shi ba ka zub da hawaye ba wani ya gani kai mai yi kai mai kuka ne saboda tsoron Allah wannan musiba ce aikin banza kai sai Allah ya ce mine إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
na'am كأنهم بنيان مرصوص Allah subhanahu wa ta'ala lalle yuhibbul ladina yuqatiluna yana son waɗanda suke yin jihadi suna yaƙi fi sabilihi a cikin hanyar hanyar shi saffan kagansu kamar sahu ɗaya ka anhum bi bunyanun marsus ka ce gini ne wanda aka jera kaga abu na farko a wannan aya Allah yuhibbu yana so idan Allah yana son ka ai magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hadisi sahihi cewa inna allaha idza ahabba a- a- ahabba ahadun minkum in Allah ya so ɗayan ku da jibril sai ya kira jibril daga can inda Allah yake zatin shi subhanahu wataala sai ya kira jibril Allah yana kiran jibrilu mala'ikun da suke sama ta bakwai sai su haɗu su some don tsoron Allah ba su san ba menene za a waɗe wata doka ce za ta sauko sai Allah ya ce ma Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbu ni ina son wane dan wane kai ma ka so shi sai Jibrilu ya ji shi ma yana son ka sai ya sabko ya sabko ya zo sama ta farko sama ta bakwai in ya zo sai mala'iku su wartsake su tashi ya su tambayi Jibrilu su ce ma da qala rabbuna ubangiji mu me yace sai jibril ya ce musu inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu Allah ya ce yana son wani kuma ku so shi gaba ɗaya ƴan sama ta bakwai sai su dinga son ka sai ƴan sama ta shida su ji wata hayaniya sai su tambaye su ma da qala rabbuna ubangijin mu menene yace sai su gaya musu su ma su dinga son ka a zo sama ta biyar a zo sama ta hudu ta uku ta hal a zo sama ta farko hal a zo duniya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yuda ulaka abul alal ard sai a sanya maka karbuwa a bisa huskar kasa kaga wani kawai san ka yake Eh, wallahi.
ba gamin ka da shi kawai san ka yake wani so kuma yake kamar magana Allah ne ya so ka dole shi ma ya so ka ka gani idan kuma kake bin abin da wai mutane suke so ka hausasa ka yi abin da Allah baya so to sai Allah ya kika kuma ya sa mutanen su kika yace ya abdi anta turidu wa ana urid ya bawa na kai kana so ni ina so ni ina so ka muni bauta kai kana so a shinhuda maka kauna a duniya in ata'atani fi ma urid idan ka bi ni cikin abin da nake so a ataituka ma turid sai in baka abin da kake so wa in asaitani fi ma urid in ka kibi na a cikin abin da nake so na ka muni bauta mana'atuka ma turid sai in hana ka abin da kake so thumma la yakunu illa ma urid kuma ba zai kasance ba sai abin da nake so zai tabbata saboda haka nemi Allah ya soka sauran dole su bi ka haka ne haka kuma akasin magana idan Allah ya ƙi ka kai kana duk abin da Allah baya so to sai ya gaya ma Jibril nafsu shay yanda aka yi na wanda Allah ya so shi ma a zo a haka nan wannan su kika wannan su kika wannan su kika sai an zo ƙasa aka ce thumma yuda Allahul bagda alal ard kuma sai a dora ma kiyayya a bisa fuskar ƙasa kowa bai san ka wani in ya ganka ma kamar ya buge ka kai baka san ma me ka mishi bi ka mishi baka sani ba saboda kai ka saba ma Allah wani bai san ganin ka ma mugun abu kenan saboda haka kenan ridan nas gayatul lam tudrak ka ce kai dan ka yardar da mutane to wata gaya ce wadda kai baka isa ba ka yi ta ka ce kowa sai yara da kai a ina dole sai ka zauna da makiyinka duk inda kake kuma baka isa ka mai ka hana shi ba kuma shi bai isa bai hana ka in a ƙasa ne dole ko da shugaban ƙasa ne ya sani sarai akwai makiyan shi gwamna ne a ƙasa ya sani sarai akwai makiyan shi in kai ne a ungoku ka sani sarai akwai makiyanka kuma baka isa ka musu komai ba haka Allah ya gama Ko liman ne.
ko liman ne dole akwai makiyan shi ko bai isa ba ya musu komi kenan babu yanda za a yi kai ka huto ka ce ka yarda da kowa kuma wannan aƙida ma kada ka kuskura ka sa ta a cikin ranka cewa wai dan mutane ka su bata maka rai kai dai ka ka bata da ubangijinka kawai ita ce kan dai ka bata da ubangijinka kai yanda ubangijinka yake so magana ta kare sauran bar mushi shi Allah ya san yanda zai yi. an fahimta da kyau ko na'am sai Allah ya ce mene كأنهم بنيان مرصوص inna Allah yuhibbu Allah yana so alladina yuqatiluna fi sabilihi waɗanda suke yaki cikin hanyar shi saffan suna safu daya sun game kai mumune na kirki sun game kai sahunsu a yaki daya aqidarsu daya in ka taba daya daga cikin su ka taba su ne su duka amma ku duba yanzu yanda muke raye daga wani problem ya samu wani sai ka kaurace share guda kana yi da shi ai shi ya janyo ma kan shi dama an ce kan yi ba lokacin na an shi ya janyo ma kan shi bane ba lokacin a gamu ne a hudda shi daga wannan musibai tukwana a mai kashe duka ka kare bai kamata ba kai amma iya cikin mushkila wannan ya ja can gurin yana yi da shi shi ya janyo ma kan shi ai taba taban shi ya gewa yana da yana gadara kaza kaza kuma kai ma in musibar ta same ka shi ma ya koma share guda yana yi da kai yana kai ka janyo ma babu haɗin kai haɗin kai kuma mumune da haɗin kai aka san su su gama kansu ko menene in kuna a haɗe ba a iya tarwatsa ku
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Allah ya ce lalle mumune ƴan uwan juna ne in menene ya samu wani fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakaninku wai ku ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku wai menene ma zai kawo mushkila tuni mu da muke da Qur'ani Allah ya gaya mana yaya za mu yi mu gyara komi? Ummi ne ne muka yi jayayya da shi ina za mu mai da shi.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Na'am, ذلك خير وأحسن idan تاويلا
wani rikici ya same ku, kuka yi jayayya akan wani abu, Allah ya wata hanya ya nuna mana farduhu ilallahi wa rasul. Kuma yana shi zuwa ga Allah littafin Allah to mi Allah ya ce a irin wannan fanni. Kuma yana shi zuwa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu mi Annabi ya ce akan wannan bayani. Kaga da ayar Qur'ani da hadisi ingantacce sun warkar da ku kuma kowa ya yarda wannan din. Ba a cewa ba Allah ya ce ka ce a ni ai akwai a cikin wani littafi wani littafi wancan ce ma Allah ya ce.
فلا وربك لا إيه.
يؤمنون بال... لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Ai, fal- ku saurara.
ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
ba za su taɓa imani da kai ba har sai sun kawo hukuncinsu zuwa ga Allah da ma'aiki kuma in kai hukuncin Allah ya ce ba za su ji ba a cikin zuciyarsu wani haraji wani mugun abu kawai sun yarda Allah ya ce magana ta ƙare annabi ya ce magana ta ƙare babu wani tawili da zaka kawo bancin Allah ya ce annabi ya ce kowa ya yarda da wannan mu da muke da gimshikai gimshikai wanda suke su ne to dan me yasa zamu dinga wata jayayya farduhu ila Allah wa rasul kuma yana shiga Allah da ma'aiki sai Allah ya ce mi gaba inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka annahum bunyanun marsus ka ce gini ne wanda suka sarkahe juna kaga yanzu in zaka yi gini in zaka yi gini katanga ba birgi da birgi da birgi ba zaka dora kuma birgi da birgi da birgi ka dora ka caccaka birgi da birgi da birgi zaka dora haka ne ake yi ashe in ka ja birgin na biyu sai ka duba gurin coke sai ka dora birgin don a coke wannan don ya sarkahu na saman shi ma a dora duk gurin da ke da kwai coke kuma a zo a yi lallaba a coke hallo a sake wani birgi su saba da yanda sun sarkahu amma in ka yi su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yaro ƙarami zai ture katangar ta shikenan sai ta zube amma su mummunai a sarkahe suke komun su tare jinin su guda in ka taba ɗaya daga cikin su su duka ka taba haka yi Allah yake so mu zamanto na'am sai Allah ya ce mi wa id qala وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم na'am فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
na'am والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce wa idh qala Musa ku san- ku tuna lokacin da annabi Musa ya yace ma liqaumihi yace ma mutanen shi yace ya qaumi lima tu'duna ne ya mutane na me yasa kuke cuta mini wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhali kun sani sarai ni manzon Allah ne zuwa gare ku Allah ya ce falamma zagu yayin da suka karkata daga bin Allah azaga Allahu qulubahum sai sai Allah ya karkatar da zukatansu suka ƙara dumiya wallahu la yahdil qaumal fasiqin lalle Allah baya shiryar da fasikan mutane anan annabi Musa ne yanzu mun shiga labarin wani daga cikin labarin annabi Musa tunan lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanen shi ya qaumi limatu udunani ya mutane na me yasa kuke cuta mini cuta cutawa iri biyu ce akwai cutawa a cikin addini akwai cutawa a cikin gangan jikin shi yanzu cutawa a cikin addini ai kamar lokacin da ya gaya musu Allah ya ce kaza Allah ya ce ku yi sallah Allah ya ce ku ba da zakka ku yarda da cewa la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah sai suka kiya kaga ai sun cuta mishi Ƙwarai.
sun cuta mishi kuma su- su su zo su ce mai mahaukaci kai da hankalinka a ce ma mahaukaci kaga an cuta ma Mm.
a zo a ce maka mine kuma ba- eh, mawaki kai ka san ayoyi ne na ƙur'ani kake karanta kuma a zo a ce waka ce mawaki ne kaga an cuta ma to wannan cutawa ce ta akan addini to cutawa ta jikiwa ita ce a ce ma kana da wani albaras ko kuturta ko gwaiwa ko menene da sauransu a cikin jikinka kai ko baka da alika ma sharri to cutawar guda biyu wacce ce aka ma annabi Musa cutawar ta farko sun kulla mai sharri sun ce ai abin da yasa annabi Musa hadisi a cikin Bukhari bai ya hutawa ya tube kayan shi ana wankan tafki da suke hutawa bakin tafki suna wanka suka ce a gwaiwa gare shi Oh.
annabin Allah suka kullama wannan sharri ko kuma ƙasfi gare shi duka da abin da bayya da kyau a jikin a jikin shi bayya so mutane su gani suturcewa wannan da yake jikin shi ai saboda kal a ga aibin shi ne. kaga wannan an cuce shi a jikin shi kuma Allah ya kawo shi a cikin alkur'ani kuma hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan cewa annabi Musa lokacin da Allah subhanahu wata'ala fa barra'ahu Allah Allah ya kubutar da shi daga wannan cutawai sai ya je zai yi wanka ya ida ba- bayan gari ya yi zai yi wanka ya tube kayan shi ya dora bisa wani dutse Allah da ikon shi sai ya sa dutsen ya kau annabi Musa ya biyo dutsen da gudu dutse yana gudu yana kaya na kaya na dutse ya ki tsayawa har sai da ya gitta gurin wasu majmu'a na banu Isra'il suka ganshi ashe bai da goyawa ashe bai da albaras ashe bai da kuturta ashe bai da duk juta mai da sharrin da suka kulla mishi kaga Allah ya kubutar da shi amma ai sun cuta mishi ya dauki kayan shi ya ji haushi a nan Musa wata ruwa ana cewa hal yana bugun dutse ya kunyatar da shi ya dauki kayan shi yasa amma Allah ya kubutar da shi sun gani bai yadda koyi wanda suka faɗi يا أيها قال لك الذين هو- آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kan ku zamanto kamar waɗanda suka cuta ma annabi Musa sai Allah ya kubutar da shi da abin da suka faɗi.
وكان عند أغني.
الله To وجيها shi shi annabi Musa wajiha ne ya koma ga Ubangiji subhanahu wata'ala. To wannan cutawar kenan. To akwai cutawa ta biyu kenan ko?
Na.
Da cutawa ta a ƙaryata shi ta ɓangaren addini da cutawa ta ƙulla mai sharri. To a nan gurin malaman tafsiri suka ce, to wace cutawa ce a nan? Wace cutawa ce a nan? idh qala Musa li qaumihi lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanen shi ya qaumi limatu udunani ya mutane na dan mi kuke cuta mini wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhali kun san ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku wasu malaman tafsiri suka ce a'a cutawa duka biyu duk sun cuce shi ita ce ake faɗi wasu malamai suka ce a'a malaman tafsiri na bangare biyu suka ce ku duba gaban aye gaban aya ai Allah ta yayi wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum anan ai ba ai ba zancen cutawa ta jiki cutawa ta me aka yi zance zancen addini aka yi alhali kun san sarani ma'aikin Allah ne a can wancan gurin shine aka yi zancen cuta ta jiki amma anan ana bayani ne akan cutawar addini ana bayani ne saboda don me kuke cuta mini kuma kun san ni ma'aikin Allah ne kenan zancen na addini ne haka malamai suka fassara falamma zagu lokacin da suka karkata daga bin Allah azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin Allah baya shirye da fasikan mutane na'am mi Allah ya ce gaba وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Mm.
ياتي الله أكبر.
من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh qala Isa ibn Maryam ku tuna kuma lokacin da Annabi Isa dan Maryam ya ce ma bani Isra'ila ya gaya musu ya ce inni rasulullahi ilaikum ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya kuma ina gaskata abin da ke gaba gare ni na daga attaura da injila eh na annabi isa na daga attaura ta annabi musa na gaskata ta musaddiqan lima baina yadayya min attaurati na daga attaura wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di kuma ina bakul albushir na wani ma'aikin Allah wanda zai zo bayana kai sunan shi ma ismuhu Ahmad har sunan shi ma annabi Isa sai da ya faɗi musu sunan shi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat Allah ya ce lokacin da ya zo musu da hujjoji qalu hada sihrun mubin suka ce ai wannan dabo ce dabo ne mabayyani sihiri ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana sunayen shi ya ce sunan shi muhammad sunan shi ahmad sunan shi mahi wanda ake mahi wanda yake shahewa wanda ake shahe kahurci da shi sunan shi hashir kuma duka wannan sunaye ne na rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi isa dan maryam ya gaya ma banu isra'ila shi ma'aiki ne daga gurin allah wasu sun bi shi wasu sun karyata shi wasu kuma daga cikin yahudun suka nema ma su kashe shi suka biyo shi don su kashe shi Allah ya cire eh, su- fuskar shi kamar kamar shi ya ɗora ma wani daga cikinsu suka kashe nasu suka rasa wane ne aka kashe وقوله إنا قتلنا المسيح بن بن مريم رسول الله na'am وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم na'am وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن نعم.
وما قتلوه يقينا الله بل رفعه الله إليه الله أكبر.
وكان الله عزيزا حكيما
su banu Isra'ila waɗanda suka bi annabi Isa sun kubuta, Allah zai ba su ladansu biyu. Waɗanda suka kafurce saura Yahudawa wanda suka so su kashe, su kashe annabi, annabi Isa, kaga a gulguje kissa yadda take, biyo shi suka yi su kashe shi, ya shiga cikin wani gida. Sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya huskar shiga huskar wanda ya shiga ya kamo shi. da suka huto sai suka kashe wannan mutumin nasu haka kisar ta zo gaskiya da suka kashe wannan mutumin nasu to shi suka je suka tsire shi mutumin nasu kuma daga baya shakka ta shiga cikinsu kai duk wani ahlul kitabu shakka yake saboda in mutumin su ne wannan ina isa in isa ne ina mutumin su wancan kin bai fito ba suna cikin ɗimuwa ba su sani ba ba su sani ba har sai da aka aiko annabi muhammadu ya zo mu da ayoyi tukwana aka gano yaya ne aka yi ashe wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum busu kashe shi ba buku- busu tsire shi ba kwatanta musu ne aka yi suka kashe can waninsu can waninsu to yana ina sai Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilai bari dai da ce yanda yake Allah ya ɗauke shi kuma hadisi ingantacce zai annabi isa zai sabko duniya a ƙarshen ƙarshen duniya yana daga cikin alamatu sa'atul kubra alamomi na tashin kiyama manyan wanda annabi har sai da ya gaya mana gurin ala manaratul baida manara fara an ida sallar asuba zai sabko ana kallon shi a bisa gizagizai ya sabko a nan duniya yana daga cikin alamomin tashin kiyama manyan wanda in ɗaya ya fara ɗaya bai daɗewa don za su zo ala tattara success woman nan da nan daga ɗaya ya bayyana ɗaya zai- zai zai bayyana ba a ɗaukar lokaci da yawa alamatu satar kubra su goma ne sauran kuma duk mun gansu galiban kananan duk an gansu an talidal amatu rabbatiha wa an tara wufatan urratan arata aisha yatatawaluna fil binan duk irin wannan alamomin ne kanana duk an gansu amma manyan su goma ne da bullawar rana daga yamma daya da sabkowa annabi isa biyu da hutawar mahadi uku da hutawar dujal nawa hudu da hutawar ya juja ma juja kajere mai dogon kunnuwa ya shunku da guda ya rufe da guda يفسدون في الأرض mufsiduna fil ardi wa hum min kulli hadarin yansilun subhanallah wace irin halitta ce wannan wallahi in kana karanta kissa ya jujo ma juja qur'ani ne yazo da su da hadisai ingantattu da abin ya baka mamaki da ka dinga shakka Allah wata ya min kulli hadarin yansilun komi suka zo suka sa gaba ya su cinye haka za su malalo duniya duk abin da yake gabansu su cinye duk mutumin da suka iske su cinye komi su cinye dabbobin su cinye kwari su cinye su shanye ruwan na har babba wannan teku in na farko ya zo ya sha ya ƙetara ya wuce na biyu suna sha na ƙarshe in ya zo sai sai duba sai ce kana huna ma nan kamar da da ruwa sun shanye teku la haula wala quwwata illa billah to wannan kenan to mu ga aye ko muka aye ya ce sauran mutum mina da muka ce musaddiqan lima بين يديه bayna yadayya mai gaskata abin da ke gaba gare ni wa mubashiran bi rasulin kuma ina ba ku albushirin annabi ya ati min ba'di wanda zai zo bayana ismuhu ahmad sunan shi ahmad sai sai Allah ya ce mi walamma فلما ja'ahum جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya ce su kai sihiri ne alhali duk wani na'atin shi na'atin Muhammad ya tabbata sun gani hakanan ne duk wasu kamannin shi saboda sun karance shi wanda suke suka ga attaura sun gan shi a cikin attaura sun san na'atin Muhammad kai karshe ma Allah ta yi mana ya arifunahu kama ya arifu الذين آتيناهم أغني.
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم waɗanda muka ba littafi in ji Allah sun san annabi Muhammadu yanda suka san ɗiyansu. Yanda suka san ɗiyansu haka suka saboda sun karanta iya da kaza yana da kaza kaza gare kaza gare komai sun san siffar shi. To kai mi ka sani na annabin da Allah ya koma.
وإن فريقا منهم كيف ليكتمون الحق وهم يعلمون Wasu jama'a daga cikinsu suna ɓoye gaskiya ne kawai alhali sun sani. To a nan gurin tambaya kai mi ka sani na annabi sallallahu alaihi wasallam. shin ka karanci ya yake tahiya ya yake dariya ya yake tabassumi ya yake waiwayawa ya yake barci ya yake tashi ya ya yake ya ya yake jikin shi ya ya yake duk ka sani kai wa annabin kai aka aiko mashi yahudu Allah ya ce sun san shi kamar yadda suka san diyansu to kai wa kawai in an tambaye ka ba dogo bane ba gajere bane To.
shikenan abin da ka sani ta jama'a ka je ka karanci rasulullahi siffar shi kowace saboda rashin karanta shi yasa ya durmu cikin wancan hadisin da shaidan zai zo ma da dare a mulki ya baka wani abu ka zo ka ce ai daga annabi a ce eh ban ra'ani to baka fahimci ba hadisin mun shi wannan goban Allah ya kai mu abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawar ka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama saukin shiga mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Amin.
ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta Amin.
ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya Amin.
masu neman aure Allah ka ba su daidai su Amin.
masu neman jari Allah ka ba su dukiya da zasu yi jalli Amin.
da rahmatika ya arhamar rahimin Amin.
ya Allah wanda suke cikin bulaguro ya Allah ka kai su gidajen su lafiya Amin.
Allah masu taimaka ma ma addinin ka kace ka lullumka musu dukiyar su linkin balinkin Amin.
bi rahmatika ya wahidal qahar Amin.
rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Amin.
ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا آمين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah.